الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس شاترا قوة ذو القعدة hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam shekara 1444 wanda ya yi muwafaka da takwas ga watan shida shekara ta 2023 miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu a cikin littafin nazmu muqaddimati bin rushdin nazmu muqaddimati bin rushdin wanda mun kwana a ƙarshen babi da yake magana akan sunnoni farillai na wanka da kuma wato abubuwan da suke da alaƙa da su farillai ɗin da yau za mu tashi bayani akan sunanul gusli sunanin wanka a cikin wannan darasi insha Allahu ta'ala da shi ne darasi na tara malam ya ce فصل وبعد الفرد تتلوه السنن لكي يجي الغسل على أهدى سنن فسنن الغسل وضوء قبله فسنن الغسل وضوء قبله وفعله فرض فحصل فضله فسنن الغسل وضوء قبله وفعله فرض فحصل فضله وسنة غسل اليد وسنة غسل اليد ابتداء من قبل أن تدخلها الإناء كذا غسل الرأس قبل الجسد فسنة قال بها ابن رشد والبدء بالميامن فلتعلما في سنن الوضوء قد تقدم وفيه باقي سنن الطهارة منظومة بأحسن الإبارة بلعت سنن الغسل wato wannan babi zai yi bayani akan abin da ya shafi sunnonin wanka da an ce sunan jam'u ne na sunna jam'u sunatin idan an ce sunna a musamman fil mazhabil maliki to ana nufin abin da shari'a ta nemi a zo da shi ba ta fuskar wajabci ba ta fuskar ƙarfafawa wato an an an nemi mutum ya zo da shi kuma nema mai ƙarfi amma kuma ba a lizumta masa haka a matsayin tilas ba. To shi ne mala ya ce fasulun, ai haza fasulun wa ba'adal fardi bayan gabatuwar farillan wanka, as-sunan sunnoni to tatluhu su ne za su biyo baya. a wancan darasi a darsu thamin an yi bayani akan fara'izul gusli farillan wanka da abin da ke da alaka da su to shine yace yanzu abin da zai bewa baya shine sunnoni sai ce likai kuma an yi haka ne ma'ana an gabatar da farillai sannan yanzu za a biyanta da sunnoni domin likai domin algusul wanka ya ji ya zo ala ahada sanan akan mafi shiriyar hanya domin in ka riga ka san wannan sharuɗa ne wannan farillai ne sannan daga baya kuma aka zo maka da sunnoni to wannan zai taimake ka wajen yin wankan nan ka tsaya ka yi shi a bisa mafi shiryar hanya ta shari'a wadda ta yi bayani a kai da wannan shine dalili shi yasa ake kawo farillai sannan kuma daga baya a biyanta da sunnoni to fasunanul gusli sunnonin wanka wudu'un abu na farko akwai alwalla qabla hutun kamin a yi wankan sunna ce ta wanka wankan janaba ko wankan ɗaukewar jinin al'ada ko wankan ɗaukewar jinin haihuwa to an sunnanta kamin a yi wankan a fara gabatar da alwalla kaminsa wa fi'iluhu kuma aikata wannan arwallat a wannan lokaci fardun ana yin shi ne a matsayin niyyar farilla saboda arwallat za ka yi amfani da ita ko bayan ka kammala wanka ka je ka yi ibada yawwa to gabatar da alwalat shine sunna ba wai alwalat ba ita alwalat aikata ta to farilla ne ma'ana za ka yi ta ne da niyyar farilla a matsayin cewa farilla ce irin alwalar da kake yi idan za ka yi sallah fahasil saboda haka ka samar da fadla wato falalar gabatar da alwallan ma'ana yana daga cikin abu mai falala a wurin wanka shine gabatar da wannan alwalla ɗin abu ne mai falala kwarai da gaske to shi na ya ce fahasil ka samar da ka tabbatar da fadla wato falalar gabatar da alwalla ɗin nan wasu na tun a haka sunna ta gaba gasulul yadi wanke hannu ibtida'a farkon fara wankan kamin ka gabatar da wankin gabbai ta yana daga cikin sunna sai ka fara wanke tafunan hannayenka min ƙabli gabanin an tudkhilaha ka shigar da hannayen nan ko hannun nan fil ina'i cikin kwanon wanka ko ƙwaryar wanka to shi ma sunna ne ita ce sunna ta biyu bayan gabatar da alwala to sai wanke tafunan hannaye guda biyu kaza ka gaslun ra'asi haka sunna ne gabatar da wanke kai ƙabla jasadi kamin wanke sauran gabbai na jiki to sunna ne mutum ya fara wanke kansa awwalan bayan ya wanke kansa kamar sau uku to sai ya biyanta da sauran jikin fasunnatun yin haka sunna ne ƙala bihabnu rushdi ibn rushdi shi ya faɗi haka cewa gabatar da wankin kai kamin gaban jiki wannan sunna ce daga cikin sunnonin wanka ibn rushirin ya faɗi haka sunna ta gaba walbar'u da farawa bil mayamini da gabbai na dama shi ne ɓangaren dama sannan in ka wanke shi sannan ka yi ɓangaren hagu to shi ma taƙadimu almayamini alal mayasir sunnatun falta alama saboda haka ka yi ƙoƙari ka san wannan bayani ko ka san wannan hukunci da nake kawo maka fi sunanin wudu'i cewa fa suna cikin sunnonin alwala ƙari taƙaddama kuma bayanin shi ma ya riga ya gabata hatta a cikin alwala an yi bayani kai yawwa cewa fara wanke gabbai na dama ya daga cikin sunnonin alwala to haka hatta a wanka duka hukuncin ɗaya ne shi yasa ya ce maka fi sunan wudu'i qad taqaddama bayani akan fara ko sunnancin wanke ɓangaren dama akan na hagu to ya gabata fi sunan wudu'i a cikin sunnonin arwalla da aka yi bayani a baya wafihi a cikin wanka baƙi sunan bahara akwai sauran sunnoni wanda ba ambata ba wanda ba a riga an kawo maka ba a nan amma kuma sunnonin ne manzumatan an waƙe su ko kuma wafihi yana iya koma zuwa ga alwala ma'ana wafihi a cikin alwala baƙi sunanin tsahara akwai sauran sunnonin tsalki shine alwalat manzumatan wanda mun waƙe su a baya bi ahsanil ibara da mafi kyawun lafazi kamar su kurkurar baki shaƙa ruwa shaci ruwa da sauran sunnoni dai da aka yi bayani a baya to wanda a takaice su ne abin da ya shafi sunnonin wanka mun ji ya ambaci sunna ta farko gabatar da alwala yauwa kuma alwalan nan za a yi ta ne za a aikata ta ne da niyyar cewa farilla ce sannan na biyu fara wanke tafunan hannu kamin a sa shi cikin ruwa sannan na uku fara wanke kai kamin sauran gaban jiki sunna ta hudu shine fara wanke gabbai na dama sannan abiyanta da na hagu to wannan su ne sunnoni na wanka da ya kawo guda hudu a sauran cikon bayani bayani ne akan alwala fi sunan wudu'i kari taqaddama bayanin haka ya gabata a cikin sunnonin alwala wa fihi a cikin alwala baki sunan tahara akwai sauran sunnoni na tsalki manzumatan wanda an waƙe su bi ahsanil ibara da mafi kyawun lafazi can in ka koma babin alwala za ka gansu to sai babu fada'ilul gusuli wa fadluhul badu'u bi bismillahi wa qillatul israfi fil miyahi wa gaslu ma bihi min al adha'i wa khallilir ra'sa bi ballil ma'i واحص على الرأس ثلاث حصيات وأضجف الوفرة كل الإضغاث مالك باب فضائل الغسل to tun da an yi bayani akan sunnoni abin da zai biwa baya musahabbai musahabban wanka abin da shi kuma bai kai sunna ƙarfi ba shi ma shari'a ta neme ka ka zo da shi ba bisa wajabci ba kuma ƙarfinsa bai kai na ainihin sunna ba to wa fadluhu mustahabbin wanka albar'u farawa bi bismillahi da cewa bismillahi mustahabbi ne na biyu waƙillatul israfi da ƙaranta ɓanna filmi yahi cikin ruwan da aka zo da su don a yi wanka ba a son mutum ya yi wasa da ruwa sosai ya ɓata ruwa wajen wankan to wannan ba musahabbi ba ne abinda an musahabbi shine a nemi ruwa 'yan kaɗan wanda za su iya game gaban jiki gaba ɗaya na uku wa gaslu ma bihi min al'aza'i da wanke abin da ya tabbata bihi gare shi min al'aza'i na ƙazanta duk inda ƙazanta take ko a gabansa ko a wani sashi na jikinsa to ya fara wanke ta yin haka musu habbi ne wa khallilin ra'asa a wata nuskan wa khalalun ra'asi da tsatsefi gashin kai biballil ma'i tare da jiƙe kan da ruwa shi ma wannan musahabbi ne yawwa gashin kai idan mutum bai yi aski ba to sai ya yi ƙoƙari ya shigar da ruwa ƙarƙashin gashin ya tabbatar da kuma ya jiƙe kan nasa gaba ɗaya da ruwa wasu alar ra'asi salasa hasayat sannan wasu da zuba ruwa ko ka zuba ruwa alar ra'asi saman kai salasa hasayat zubawa uku shi ma yan haka musahabbi ne yauwa ka ɗebo ruwa ka zuba ga kai ka sake ɗebowa ka sake ɗebowa sau uku to yan haka sun musahabbi ne wa adgithil wafarata sannan ka jijjiga tsorayen kai ko gashin kai mai tsawo shine alwafara gashin da ya yi tsawo har ma ana sa wani abu a ɗan tare shi ko a ɗaure shi to wa adgith ka motsar da shi alwafara ta wannan gashin mai tsawo kullal idgath dukkanin motsarwa ma'ana ka motsa shi matukar motsarwa kamar irin masu yawan gashi gashin da har ya zubo wato a gefe ko ta baya ko ta gaba to har wannan gashin ka yi ƙoƙari shi ma ka ɗan jijjiga shi wato shi ma ruwa ya samu ya shige shi ruwa ya samu shi ma ya shige shi asalin abbagasu shi ne wato ka tara abu bayan ka tara shi wuri ɗaya kuma sai ka dinga jijjiga shi kana motsa shi makaruhatul gusli ababen da aka kyamata a cikin wanka alƙaulu fil makruhi halal gusli likulli matlubin bihi fin naƙali الغسل مكروه فخذ قياسه في كل موضع به نجاسة ويكره الغسل بلا استتار في البر والبحر وفي الصحاري يتشي القول زنشي في المكروه دنغني da abin da aka kyamata halal gusuli a lokacin halin wanka shine likulli matsalubin yana ƙarƙashin duk wani abu da an ka nema ga shari'a bihi a zo da shi fin naƙali cikin abin da aka ciranto daga malamai mana duk sanda ka ji an ce yi kaza ko an so ka yi kaza kamar sunnoni da suka gabata da sauran musahabai da suka gabata to kowanne daga cikinsu akasinsa makaruhi ne kowanne daga ciki rashin tahowa da wannan abin makaruhi ne saboda haka in ka zo wanka baka yi bismillah ba to ka yi makaruhi saboda mi an nemi a zo da bismillah ɗin hakanan kuma ka yi ɓanna da ruwa masu yawa wajen wanka shi ma makaruhi ne saboda abin da aka nema shar'an karanta ruwan sannan da rashin gabatar da wanke ƙazanta kamin a fara wanka shi ma makaruhi ne domin abin da aka nema shar'an a fara wanke ƙazantat sannan rashin tsatsefi gashin kai in gashin in kan na da gashi to shi ma makaruhi ne to shi ne abin da yake nufi da likulli matsalubin bihi makaruhi ya tabbata ƙarƙashin akasin duk abin da aka nema ga shari'a fin naƙali cikin abin da aka naƙalto cewa a yi wannan abin to saba masa shi ake kira makaruhi to kaga algusul yin wanka makaruhun makaruhi ne fakus ƙiyasa saboda haka ka yi riko da ƙiyasin wanka ka auna shi da duk wani abu wanda ba wanka ba kamar alwala kamar taimama to duk hukuncin ɗaya ne kan wanga abin da za a ambata fi kulli mawdu'in yin wanka ga dukkanin bagire bihi najasa wanda akwai ƙazanta ta najasa a wurin to makaruhi ne ka je kai wanka wurin to haka kai kiyasin alwala akan wanka shi ma ka ce makaruhi ne a alwala wuri mai najasa haka taimama makaruhi ne a yi taimama wuri mai ƙazanta ba da ƙasa mai ƙazanta ba a wurin da adda ƙazanta ka zauna ka ce za ka yi taimama wurin to shi an ka ce maka ruhi ne amma in ƙasan na da najasa to wannan kan ma an hana ka yi taimama wa yi kurahul gusulu bilasti tare an kyamacin yin wanka ba tare da saka sitira ba ta yadda wasu za su iya ganin al'aurarka filbarri a tudu ne za ka yi wankan walbahari ko cikin teku wa fi sahari ko da a cikin dokar daji ne inda baka tsammanin ma ka ga mutum to shi ma in son samu ne ka dan samu wani abu ka suturci al'aurarka eh saboda kar wani ya faɗo eh a malamai sun ce in cikin bayi ne a to wannan ba ba matsala amma in dai fili ne a tudu ko a ruwa tunda ruwa kaga ba kai ɗaya ke shiga teku ba ko a dokar daji shi ma kaga ba lalle ba ne haka gama wankan wani bai gitta ba yawa amma a cikin bayi kaga ka riga ka rufe irin wannan na zamani to wannan babu komai wa yukrahul ghuslu an kyamace yin wanka bima'in da ruwa shummisa ruwan da aka gasa shi da zahin rana to baka ruhi ne a yi wanka da su an gane ko yawwa duk ruwan da aka gasa da rana to baka ruhi ne a yi wanka da su wasu malamai sun ce wannan ana magana ne kan kasashen da adda zahi sosai yawwa kamar irin yankin saudiya haka to ƙasarsu tana da zafi to kaga tun da ƙasa na da zafi kuma ka ƙara gasa ruwa da zafin rana kaga zafin sai ya ƙaru to wannan zai iya bayuwa su cutar da kai a jiki to shi yasa sai malamai suka ce baka ruhi ne an fahimta yawwa amma in ya zan inda kake rayuwa wuri ne mai sanyi misali kuma ruwan na da ko kuma ruwan na da sanyi wannan dan ka gasa su ga rana suna ganin ba ba matsala bane ba matsala bane wasu kuma suka ce a'a an kyamaci gasa ruwa ga rana ne idan ya zan ruwan suna cikin kwanna waɗanda aka yi da tagulla wato darma amma an yi su ne da kasko laka misali ko an yi su da duma kamar ƙwarya to suka ce ba makaruhi ba ne a gasa su ga rana to wannan dai akwai saɓani wasu ma ma sun ce ma ba makaruhi ba ne sun ce layi kurahu mutulakan eh yawwa ba ma makaruhi ba ne gaba ɗaya wa yi kurahu an karhanta a tanki su yin sun kuye wajen wanka mahama na kasa ko nukisa da ana karantawa duk yadda koyar sun koyar da wankan nan ma'anar sun koyarwa shine kamar misali ya fara wanke ƙasa sannan ya yi sama to kaga ya attankis tunda abin da aka nema shine ya fara wankewa daga sama sai ya yi ƙasa ko kuma a'a shi fara wanke wanda a gaba sannan ya zo ya wanke wanda a baya to ka gani kamar ɓangaren dama shi a farko sannan na hagu sai ya fara wanke na hagu sannan ya zo ya wanke na dama to kaga ya attankis to wannan makaruhi ne shi yasa ce mahama na kasa duk yadda ya sunku yadda tsarin wankan to yayi makaruhi in ba yayi shi bisa ga tsarin da aka ambata a baya ba wal ma'u ruwa in walaga fihi al kalbu idan kare yayi lallage a cikin sa to fa yukrahu al ghuslu bihi an kyamaci ka ɗauki ruwan ka je kai wankan ibada da shi idan kare ya zo ya lashe ruwa cikin kwano ko ƙwarya to makaruhi ne a yi wanka da ruwan washirbu haka makaruhi ne a sha su amma ba a haramta ba lakin nahu sai dai fa yadda sha'ani yake fi halin turari a halin da mutum ya shiga cikin tsanani in ma tsanani na ƙaramcin ruwa ko ko abin da ya kama da wannan to abahahu qaumun wasu daga cikin malamai sun halatta cewa ya ɗauki sauran ruwan nan da kare ya yi lallage ya je ya amfani da shi ko kuma ruwan can da an ka gasa da rana bisa ga waɗanda suka ce a gurgudun dai saɓanin malamai kamar yadda muka gabatar to ka ganin tun da lalura ce yana cikin tsananin bukata ba yadda zai yi to kaumin sai wasu malamai minal akhyari daga cikin zababbu abahahu sun ka halatta shi a wata nuskan minal ahbari madadin ah da an ce minal ahbari sai ya zamo daga jam'u hibrun kenan jam'u hibrin ko habrin jam'u habrin shine babban malami ma'ana abahahu qaumun wasu mutane sun halatta shi minal ahbari daga cikin manya-manyan malamai ko kuma abahahu qaumun wasu malamai sun halatta an shiga halin tsanani ruwan da kare ya lasa ko ya sha ya ɗauke su ya yi wanka wasu malamai min al'akhiyari daga cikin zaɓaɓɓu masu alkhairi sun ka ce ya halatta wala ya durruhu wulugul hirri lallagen kyanwa ka aji ruwa sai kyanwa ta zo musa ta zo ita ma ta sha ruwan ko ta tsotsi ruwan wala ya duru wannan ba zai cutar da shi ba ya ɗauki ruwansa kawai je ya ibada la'annahum saboda su malamai ƙabau sun yi hukunci sun ba da fatawa lahu ga shi kyanwa bitsuri sun ce mai tsalki ne ko kuma lahu ga ruwan duk yana iya komawa zamirin sun yi hukunci lahu ga ruwan bitsuri cewa tsalkaka ne ko kuma lahu zamirin yana koma zuwa ga alherru sun yi hukunci ga shi kyanwa bi tsuri sun ce mai tsalki ne saboda haka ko ya taɓa ruwa ruwa bai lalace ba kamar yadda hakan ya zo a cikin hadisi har ma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa tana daga cikin wadda ke zagayawa a cikin ku to idan shari'a ta ce duk sanda kyanwa ta taɓa abinci ko ruwa a tussuwa ya lalace ba za a yi amfani da shi ba to kaga akwai wani nau'i na mashakka waɗairu tsuntsu mahamulun abin ɗauka ne ala tahara a kan tsalki saboda haka duk nau'in tsuntsu to malamai sun ce tsalkaka ne kina in ka aje ruwa tsuntsu ya zo ya sha toro da lahiya lau in lallati fi famiha alƙazara sai dai tsuntsun da fa an ga ƙazanta ta najasa a bakinta sannan kuma a haka ɗin ta zo kuma ta jefa wannan bakin cikin ruwa kamar kaza misali ta je ta ci kashi ka zo ka aji ruwa sai ta zo ta jefa bakin nata to wannan malamai sun ce idan ruwan najasar bata canza su ba to makaruhi ne a yi amfani da su in kuma ta canza to haramun ne yawa amma in bakinta lafiya lau yake bakin tsuntsun lafiya lau yake to dan ya sha ruwa ba komai ka aje ruwa tantabara ta zo ta sha ba wani abu wa yukrahul ghuslu an kyamace yin wanka bi su'uril kafiri da sauran ruwan da kafiri ya sha ya rage kafiri wanda ba musulmi ba ka aje ruwa sai ya zo ya ɗauka ya sha to ba garuyi ne ka yi wanka da sauran ruwan makaruhi ne wa misluhu yana daga cikin misalin kafiri min fadlatil khanaziri haka sauran ruwan da aladu suka sha suka rage to shi ma makaruhi ne idan alade ya zo ya sha ruwa ya rage to hukuncinsa ɗaya da kafiri ya sha ya rage makaruhi ne amma dai ba a haramta ba amma fa duka wannan an shiga halin tsanani to kuma karhancin kuma babu shi wa yukrahul kalamu fihi kalla alkalamu yin magana fihi cikin wanka wa yukrahu to an karhanta in mutum na wanka to makaruhi ne yayi magana ko wani ya kira shi ya amsa ko kuma abin da ya kama da wannan kalla ko alama hakan bai dace ba illa bi zikirillahi sai dai fa in zikirin Allah ne ya manta ba ci an ce yayi bismillah ba wa fadluhul bad'u bi bismillah to sai ya manta bai ambaci sunan Allah ba sai da ya fara wankan to wannan kan laisa illa wannan baya cikin abin da an ka karhanta to shi wannan ya iya zuwa da eh cewa bismillahi din tunda ya tuna eh wannan babu komai to wannan shine ƙarshen bayanin abin da ya shafi wanka insha Allah ta'ala nan za mu kwana wani darasin sai a tashi bayani akan taimama farillansa da sunnoninsa da musahabbansa daga taimama kuma sai shafa akan kofi daga nan sai sallah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh